ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاترا قوة رمضان هجرا منزون الله sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo shida ga watan bakwai dubu biyu da sha biyar za mu tashi sura ta ɗari da hudu suratul humazati tana da ayoyi guda tara wannan sura tana magana akan hatsarin da ke cikin zumɗe da raɗa da gulma da annamimanci da kuma sauran ɗabi'o'i marasa kyawu na cutar da mutane, kuma tana magana a kan mutumin da ya tara kuɗi ya ƙi amfani da kuɗin ta hanyar da ta dace, sannan ta yi magana a kan wuta daga cikin nau'ukan wuta da Allah ya tanadawa waɗanda suka kangare masa suka mutu ba su da imani. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممد malamai sun ce wannan sura an saukar da ita ne a maka kuma malam hibatullah al-mufassir yake cewa inna ha madaniyatun shi ya ce wannan sura madaniya ce wannan sura ta tana magana ne da wani mutum na musamman ko kuwa ta game kowa da kowa kafin mu kai ga kowa da kowa al-imamu tsabari rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirinsa mujallaji na goma sha biyu shafi na ɗari shida da tamanin da takwas bayan an kawo maganganun cewa akwai maganganu guda shida a kan wa wannan sura ta sauka ko da wa ake wannan magana wasu ce akwai wani al'akhnasu bin shariƙin jirawahu abu salih an ibn abbas na biyu al'as bin wa'il as-sahmiyu da shi ake wannan magana na uku jamilu bin amir ji malam abu ibnu abi najihin na hudu al-walid bin al-mughira ji malam ibnu jurayj da muqatil na biyar umayyatu bin khalaf ji malam ibnu ishaq na shida ubayy bin khalaf ji malam mawardi duka waɗannan gungun wato takadirai ne gungun mujirmai ne waɗannan duka kowanne zai iya shiga ƙarƙashin wannan wato aya ko sura isa imam dabur yace was sawabu min al fi zalika an yuqala inna Allah amma bil qawli kullu humazatin lumaza Allah ya gama dukkan mai zumbe mai rada kullu man kana bi sifati allati wusifa hadha al mawsufu biha duk wani wanda ya dandani sifa irin wannan shi ma ya shiga karkashin wannan aya ko kece ko ni ne ko shi ne ko su ne ko mu ne duk wanda yayi kama wannan wato me ake kira a kasuwa an san da wanda ake ko duk wanda ya tsarguto da shi ake wailun bane in ji fulani ko me bane da fulatanci wahala ko to shine fulani suka ce bane amma wannan kalimatu azabin ne wa halakin kalma ce da duk in ka ganta to azaba take nufi da halaka da haka mubtada ne marfu'un bi dhamma az-zahira ala akhirih amma yadullu ala al-azab wal halak yana nuna halaka yana nuna azaba Allah ya kama irin wannan lafazin wailun wailun wailun a cikin alqur'ani sau 27 duk kuma inda wailun din nan yazo zaka ga ya dace da waɗanda aka faɗawa misali fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim bane ya tabbata akan masu rubuta littafi da hannayensu thumma yaquluna haza min indillah sannan su shirgawa Allah ƙarya su ce wannan Allah ne ya saukar da shi su fa suka rubuta kuma ƙarshe su ce magana Allah ce ko Allah ne ya ce to waɗannan da masu yin hadisan ƙarya su ce annabi ya ce da masu yin fassara ƙarya su ce haka Allah yake nufi to duk bane ya tabbata a kansu fawailun lahum mimma katabat aydihim bane ya tabbata a kansu sakamakon abin da hannunsu suka rubuta fawailun lahum mimma yaksibuna ya tabbata a kansu bisa abin da suka tattala wa kansu wani gurin Allah ya ce wa wailul lil kafirina min azabin shadid bane ya tabbata ga kafirai ta hanyar azaba mai tsanani wani gurin ya ce fawailul lil ladina kafaru min mashhadi yawmin azim bane ya tabbata ga kafirai min mashhad yawmin azim na halartar wannan rana mai tsanani zalika zannul ladzina kafaru fawailul lil kafirin minan nar bane ya tabbata ga kafirai daga wuta fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah bane ya tabbata ga waɗanda zukatansu suka bushe ga barin ambatan Allah wani gurin Allah ya ce wa wailul lil mushrikin ya tabbata ga mushrikai wani gurin ya ce fawailul lil ladzina zalamu min azabi yawmin alim bane ya tabbata akan azzalimai daga ranan nan mai azaba wacce take mai tsanani wani gure ce wailul likulli afakin ahim bane ya tabbata ga dukkan mai kiran ƙarya mai yawan sabo wani gure Allah ce wailul lil ladzina kafaru min yawmihim allazi yu'adun bane ya tabbata ga kafirai a ranar da ake musu alƙawari sai cikin suratul mursalati da aka ce wailul fawailul yawma idzil lil mukazzibin hasu goma wailin yawma izin lil mukazzibin walin yawma izin lil mukazzibin walin yau kai makaryaci ya shiga uku sai Allah ya ce wailul lil mudaffifina azaba ta tabbata akan masu tauye mudu wailul li kulli humazatin lumaza kai masu sallah suna wasa da ita ma sai da aka musu bane aka ce fa wailun lil musallin bane ya tabbata akan masu sallah amma allazina hum an salatihim sahun masu sakaci da yin sallarsu. Mutum da mun ji ma'anar lafazin wailun wanda kalimatu azabin ne wa halakin wa hiya mubtada marfu'un bi dhamma adh-dhahira ala akhirih sai li kulli ay istaqarra ya tabbata li kulli ga dukkan humazatin lumaza mai zumde mai rada mai yafice da kifce da zumde da rada yafice dan taɓa mutum da ya fice kifce kuma ka kifta ido sigina ana yi da mutum kenan ka gani zumɗe kuma raɗa kuma ka zo daidai kuna mutum wannan mutumin banza ne annan a kaza to ka sa akwai waɗanda halin su kenan ɗabi'a su kenan sana'a su kenan haɗa gaba a can haɗa rigima a can haddasa husuma a can kawo tashin hankali a can kawo bala'i a can wailul likulli humazatil lumaza اختلفوا في الهمزة واللمزة ما ما- هل هما بمعنى واحد أم مختلفان على قولين أحدهما أنهما مختلفان to shine malamai suka ce annal humazata al muqtabu me yin giba me yin giba da mutane shine humaza lumaza kuma al ayyab mai cin fuska mai bata mutane yana cin fuskar su jimal abdullahi dan abbas na biyu annal humazata allazi yahmizu al insana fi wajhihi wanda zai zo ya dinga maka cin mutunci a fuskarka cin fuska da zambo akwai sa akwai mai zambo shi zambo zai ma akwai wanda shi kuma shagube zai ma an san shagube an san zambo ko shagube da zambo da kuma magana a cikin magana akwai magana a cikin magana akwai kuma kallon ruduwa akwai kallon bi'ahu akwai kallon reni akwai kallon hadarin kaji akwai jirwaye mai kama da wanka akwai kallon bi'ahu wannan duk da ida ake yi akwai kallon reni akwai kallon bi'ahu akwai hal- kallon hadarin kaji akwai hararar jemage duk kalmomi ne na wulakanci kawai da ida ake wa mutum aka yi maka wani fari aka leka da sama zuwa mata sun fi iya wannan to saboda haka akwai kuma mai aibanta mutane da baki shagube magana za a ɗauko da kai ake amma kuma ba za ka gane ba sai kana da hankali shine shagube akwai kuma bakar magana yadda ake da farar magana to akwai bakar magana ba washe kan ce ya gaya min bakar magana kun ga akwai fara kenan akwai bakar magana akwai shagube akwai zumbe akwai rada wa yahrimu alaihi alkazibu wal gibatu wan namimatu was sukhru wal ujubu war riya'u was sum'atu am wal hamzu wal lamzu wa ru'yatu al fadli ala al ghairi wal hamzu wal lamzu والزنا والنظر إلى الأجنبية وتلذذ بكلامها وأكل أموال الناس بغير إيب النفس وأكل بالشفاعة أو بالدين miyagun laifuffuka ne malam mai ahalar ya kawo guda 20 da 'yan kai yace duk wanda Allah ya raba shi da wannan shine ya tsira saboda haka malamai suka ce wannan shine wannan a allazi yahmizu al-insana fi wajhihi wanda yake bata mutum akan fuskarsa wal lumazatu yalmizuhu idza adbara anhu idan ya bada baya ya dinga rada yana yin annamimancin sa ji malam hasan da malam ata da malam abul aliya na uku annal humazata at-ta'anu fin nas duk mai sukan mutane mai ɓata mutane mai cin mutuncin mutane shi ake kira humaza wallumaza a tsa'anu fi ansabin nasi wanda zai dinga cewa ai wane bai isa ba mu ne masu kakanni ni ne ɗan gidan wane jikan wane tattaɓa kunnen wane in ɗin wane eh mu ne masu jinin kaza mu ne ƴan kaza mu ne kaza ƙabilanci dai da jiji da kai da takama da dangi da iyaye yana bata wasu yana sukan wasu to shine allo maza malam mujahid ce na hudu annal humazata bil aini shi humaza duk wanda zai maka abu da ido shine wancan kallon ruduwan kallon hadarin eh, abin nan kaji kallon bi'ahu kallon menene kallon ruduwa kallon menene duk waɗannan kallon da za a yi maka ko kifce ne ko yafuce ne da sauransu da ido an ce ya kifta masa ido to wannan ya shiga cikin wannan humaza lumaza ko bil lisani wanda zai amfani da harshensa yana ɓata mutane shine lumaza na biyar annal humaza allazi yahmizu nasa biyadihi wa yadribuhum wanda yake ɓata mutane kuma yake dukan su yake kai musu duka da hannu ko iya fito su haka da hannu wa lumaza allazi yalmizuhum bi lisanihi wanda yake ɓata mutane yake aibanta su da harshensa jimala ibnu zaid na shida annal humaza allazi yahmizu bi lisanihi wal lumaza allazi yalmizu bi ainihi wato duka dai abin yana komawa zuwa ga ɓata mutane da aibanta su da cin mutuncinsu da musu shagube da ɓata musu suna da musu ɗan kira da kuma haddasa husuma a tsakanin jama'a na bakwai annal humazata almughtabu wa lumaza at-ta'inu 'ala an-nasi fi wajhihi wanda zai zo ya maka cin fuska ya zo har fuskar ka har jikinka gabanka ya zo ya ɓata maka suna na biyu annal humaza al-ayyabu da'anu wanda a yake al'ayyab mai ɓata mutane mai sukan mutane mai kuma wato abin waluma za mislahu wa asalul hamzi wal lamzi ad-daf'u asalin kalma tana nufin daf'u tunkuɗa mutum da ture shi shine aka fassara ta da wannan domin duk wanda kaci fuskarsa ko kai masa shagube ko kai masa dan kira ko kai masa jirwaye mai kama da wanka an san ai jirwaye mai kama da wanka ko jirwaye mai kama da wanka faɗa kuke da mutum kace ni dai ba shege bane me kake nishi to shine shine jirwaye mai kama da wanka ka jirwaya masa magana shi kake nufi kuma sai ka dangana abin gare ka in aka zo ka ce to me nace masa cha ne ni ba kaza mu to shi din fa kaga kana nufin shi wani abu ne kenan to wannan shine mal ibn qutayba yace da malam zajjaj al-humazatu lumazatu allazi yaktabu nasa wanda yake yi wa mutane giba wa yu'ibuhum kuma yake aibanta su malam haris yake cewa wato makaryaci mai yi wa mutane kage shi ne wannan sifa din daka wannan sifa ba ta muminai bace wannan sifa ba ta mutanen kirki bace duk dai abin yana komawa zuwa ga abin nan guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hudu ba a kansu fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum haza fi shaharikum haza fi baladikum haza ala hal ballagtu allahumma shahad yace haƙiƙa da jinananku da mutuncinku da dukiyarku haramun ne wani ya taba dukiyar wani ko ya taba mutuncin wani ko ya taɓa rayuwar wani haramun ne in ji annabi ya ce na isar Allah ka zama shaidata kuma ya ce almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi musulmin kwarai shine wanda musulmi suka kubuta daga hannunsa suka kubuta daga harshensa wal mu'minu man aminahu nasu fi amwalihim wa jima'ihim muminin gaske shine wanda musulmi suka samu aminci akan dukiyarsu da rayukansu daga gare shi wal muhajiru man hajara ma nahallahu an mai kaura kuma shine wanda ya kaura cewa abinda Allah ya hana wannan shine fassara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan waye musulmi waye mumini wane ne mai hijira ko mai kaura allazi jama'a malan wanda ya tara dukiya ya tara dukiya akwai kira da ta zo allazi jama'a malam wanda ya tara dukiya wa addadahu addadahu ya wato kirge shi ya taskace shi a cikin account eh qara abu abdurrahman as-sulami wal hasan wa abu ya'mur bi takhfifiha adadahu allazi jama'a malan wa adadahu ko kuma allazi jama'a malan wa addadahu shine ma'anan ahasa adadahu ya riga ya san nawa yake da shi yana jin alat a cikin wayarsa na miliyoyi ko biliyoyi na kuɗi da ya tara ko a addahu lima yakfihi fisinina ya tara kuɗin da yake jin zai ishe shi iya ƙarshen rayuwarsa ji malam ikrama man qara addadahu bitashri ma'anahu addadahu lidduhuri yayi tanadin sa don yau da gobe wa man qara adadahu bitakhfif fa ma'anahu jama'a malan wa addadahu ai wa qauman ittakhazuhum ansaran da mutanen da ya rike su a matsayin masu taimako ya hasabu shin yana tsammani anna malahu cewa wannan dukiya tasa akhladahu za ta dawwamar da shi a duniya akhladahu bi ma'ana yukhliduhu wannan dukiya za ta dawwamar da shi ya zunnu malahu mani'an lahu min al-mauti yana dauka in kana da kuɗi ba za ka mutu ba fahuwa ya amalu amala man la yadhunna annahu yamutu yana yin aikin wanda bai yadda ma zai mutu ba kalla a hirdinsa ai la yukhliduhu maluhu wa la yabqa lahu ba zai wato wanzu ba saboda yana da kuɗi la yumbazanna sai an yi kuli kulin kubura da shi an wulla shi fi alhutama cikin mai kararrayawa wannan ismun ne min asma'i jahannama summiyar bi zalika li'annaha tahtimu ma yulqa fiha saboda tana rugurguza tana karkarya duk abin da aka jefa a cikin ta fa hiya taksirul azma ba'da akali hallahma bayan ta cinye naman mutum kuma ta kan tattaune kashin sa wa yaqalu rajulul aqul innahu la hutama mutumin da yake da zari yake da babakere yake da handuma yake da wawura to ana kiransa hudama Malam Abubakar ya karanta Umar bin Khattab wa Abdurrahman da Hassan da Abu Ibn Abi Alaba wa Ibn Muhaisin la yumbazani sai an jefa su su biyu wato shi da kudin gaba ɗaya kenan allati taqali'u 'ala al-af'ida ita wannan wuta tana tsinkaye ne akan zuciya idan ta kone nama eh wa ma adraka mal hutama wa ya sanar da kai mecece wutar hutama narullahi al-muqada wa ma adraka mal hutama me ya sanar da kai wutar hutama narullahi kun ji aka dangana ta ga Allah wutar mallaka Allah ce ba ta wani bace balle ya bude maka fita ko ya maka alfarma ya rage ma zafinta ko ya maka alfarma ya nema maka kamar da ake alfarma a duniya a ce dan gidan wane ne to ta Allah ce dan haka kawai ka nemi tsarin Allah da ita ta hanyar tuba da istighfari da yinayi bari na bari waya kifa inda amrihi wa nahyihi narun lahil muqada wuta Allah ce hurarriya min auqada yuqidu an hura ta muqada ismu maf'ul ne na muqada auqada yuqidu muqada kunnanniya ce ita dama ba kunna ta akai ba a kunna take kawai batun kuma ta mutu babu ranar ta mutu ko ta sanyi allati tabtaliu alal afida wacce take tsinkaye a bisa zuciya innaha alaihim mu'usada ita a kansu a kullewa ce fi amadin a cikin wani ginshikai mumaddada dogaye ginshiki ne dogaye aka aka rufe wutar don haka ba mata da kofa balle a fito kuma ginshikanta dogaye ne ba za su karyi ba na wuta ne su ma da wuta aka yi su wuta ita ma gininta wuta ne shine Allah ta'ala ya faɗi wannan kalla yace ismu min asma'i jahannam wannan suna ne na jahannama allati tattaliu ala al-afida ay ta'kulu al-lahama wal juluda ita tana cin nama kuma tana cin fata hatta taqa ala al-afidati fatuhriqaha har sai ta kai ga zuciya ta kone zuciyar malam fara'u yace ya bulugu alamu halil afidati radadinta da zoginta sai ya kai cikin zuciya والاطلاع والبلوغ قد يكونان بمعنى واحد والعرب تقول متى طلعت أرضنا أي بلغت ابن قدوة باشي تطلع على الأفئدة أي تقوى عليها وتشرف تنا واتو قلفي أكن زوتير كما تنا تنكايا زوتير وخص الأفئدة لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد ما تصاحبه domin idan zuciyar mutum tana raɗaɗi tana zogi ta kamu da ciwo to nan da nan mutum zai mutu sai Allah ya ce ita tana cin zuciya amma kuma su ba za su mutu ba abinda fa akhbara annahum fi hali man yamutu sun yi kama da wanda zai mutu wa hum la yamutuna amma su ba za su mutu ba fi amadin hamza da kisa'i da khalafu da asim sun karanta abin nan bi dammil ayn fi umadin fi umadin umdin fi umdin mumaddada wa iskanil mimi fi umdin mumaddada malam farra'u ya karanta ce hidanun lil amudi wato wata katanga ce ganuwa ce wacce aka yi ta kuma da fila manya manya dogaye harun ya ruwato daga ibnu amr bi dhammil ayn wa iskanil mimi fi ummi umidin mumaddada alamatu sai suka ce hiya autadul adbaqi wato wasu irin ginshikai ne wasu irin turkoki ne turka abin nan dirka dirka ce al atbaq allati tudbiqu ala ahlin nar wacce za ta rufe yan wuta cikin fiɗin nan bi ma'anal ba ai bi umudin mumaddada allati taqalu ala al afida innaha alaihim mu'sada fi amadin ai bi umudin mumaddada za a rufe ta ne da wasu ginshikai waɗanda suke abun toshewa ba za a fita ba saboda haka Allah ya tsare mu da wannan wuta dama Allah ya faɗi sufofin wuta a cikin alkur'ani guda bakwai kamar yadda wutan ma Allah ya ce laha sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsum to wannan shine cikon guri na bakwai Allah ya kira ta saqar saqar Allah ya ce sa uslihi saqar sai na saka shi a saqara sai Allah ya ce wa ma adraka ma saqar wa ya sanar da kai saqara ka santa kuwa sai ce la tubqi wa la tazar ba ta barin komai ba ta ragewa me aikin ta lawahatan ko lawahatun lil bashar cinye fata take ta kwaye fata sannan alaiha tis'ata ashar mala'ika goma sha tara ne yake tsaranta ɗaya ma ya isa amma an faɗi sha tara saboda a firgita su ta biyu Allah ya kira ta sa'ira wa a'tadana liman kazzaba bisa'ati sa'ira mun yi tanadin wanda suka karyata alkiyama mu musu tanadin sa'ira ita kuma ya take izara athum min makanin ba'id idan ta hango su daga nesa sami'u laha taghayyuzan wa zafira sai su dinga jin ruguginta da ihunta wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'aw hunalika subura idan aka jefa su a wani kuntataccen guri a cikinta tun kafin a je nesa sai su ce mun shiga uku mun lalace asan bahaushe yakan ce ya shiga uku maimakon ya shiga ɗaya da farko abin ya ɓaci ya shiga biyu ƙarshe ya shiga ukun sai ya shige ukun baki ɗaya duk wanda ya shiga uku lokaci guda da wuya ya fito cikin sauri da ban ta waje an ce na shiga ɗaya in an jima ka ce na shiga biyu in abin ya ƙara suka ce na shiga uku to sai ya ce ya shiga uku kuma ya lalace to Allah ya raba mu da shiga uku da lalacewa to kun ga inda ga shiga uku nan ta gaskiya la ta da ul yawma suburan wahidan kan ku ce kun shiga ɗaya ko biyu ko uku wada usuburan kasira ku ce kun shiga malala gashin cinkiya kirgar yaro kenan kun san da ba san miliyan ba 1980 an ce miliyan ba wanda ya san wani mafi yawa yara ba san miliyan ba sai dai kawai a ce maka malala gashin tinkiya shikenan sai ka fahimta tunda dai ka san gashin tinkiya ba zai kirgu ba to malala gashin tinkiya ma yanzu miliyan wata abu ce kun ga yadda kuɗi suka lalace amma da aka ce miliyan ce wai miliyan miliyan ba a san ma me miliyan take nufi ba amma yanzu an wuce biliyan triliyon ake ɗebewa a tsaka a jihu Allah ya sauke to shine Allah ya ce zara athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'aw hunalika subura la tad'u al-yawma suburan wahida wad'u suburan kathira qul azalika khairun أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومسيرا kun ji biko sakar da sa'ira ta uku sai Allah ya kira ta laza Allah ce kalla innaha laza nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a illal musallin sai kana sallah ne zaka rabu da wannan halin da anna salata tanha anil fashai wal munkar Allah ya ce kalla ahir din su inna halaba ita da zaci sunan ta laza mai aikin ta na za'atan lishawa fata kai take kwashewa mai aikin ta ta da uman adbara duk wanda ake wa'azi ya kauda kai wata wallahi bada baya Allah ya ce bai tsaya ya ji ba annabi ya ce bai tsaya ya ji ba musulunci ya ce bai tsaya ya ji ba shine wata walla wa jama'a ya tara kuɗi ya yi kama da wannan fa'awa ya taskace kuɗinsa ya yi rowa ya hana kowa to ita ce wuta ta uku ta hudu Allah ta'ala ya kirawo ta hawuya wa amma man khaffat mawazinuhu wanda duk ma'auninsa ya yi sako-sako ya yi shafal-shafal ba nauyin aiki mai kyau ba tauhidi ba imani ba musulunci kaffad mawazinuhu to fa ummuhu hawiya uwarsa ita ce hawiya wa ma adraka ma hiya wa ya sanar da kai ita narun hamiya wuta ce mai dan karan zafi mai tsananin kuna ta biyar Allah ya ce fa amma man daga wanda ya dagawa ya nuna fankama da isa da takama da jiji da kai wa asaral hayatad dunya ya fifita rayuwar duniya Allah ce fa innal jahima hiya al ma'awa shi makomarsa jahimu ita ce ta biyar ta shida allazi jama'a malan wanda ya tara kuɗi wa addadahu ya kirga ya boye in kirgawa ne ka kashe ai ba matsala ko ka kirga ka ɓoye shine ba a so ya hasabu anna malahu akhladahu ya ɗauka kuɗinsa zai dawamar da shi kalla la yumbazanna fil hutama sai an jefa shi a cikin hutama wa ma adraka mal hutama wa ya sanar da kai ita narullahi al muqada wuta Allah ce hurarriya Allah ce tabali wa alal afida mai tsinkaye akan zuciya innaha alaihim muqsada su za a rufe su a cikinta fi amadin mumaddada cikin ginshikai dogaye wanda ba za su iya karya su su fito ba sannan sai ta nawa sai jahannama a cikin suratu amma Allah ya ce to babbar kenan babbar kofar inna jahannama kanat mirsada ita jahannama ita ce madakata gawa litaghina ma'aba makoma masu dagawa ce ta yi kama da jahimu kenan labisina fiha ahqaba za su zauna a cikinta loto bayan loto shekaru bayan shekaru ba za a ce ku fito kuma ba za a ce zuwa lokaci kaza ba ka san aka ce maka zauna dindindin sai sai mutum ya fi kwantar da hankalinsa duk da ba kwanci hankali a wuta fiye da a ce jira mu gani ko za a dan duba sai a ce a sake ɗiba ka san alƙaw ana ce maka jira jira jira sai a kwashi shekaru kamar 60 a rubuta mutum yana ganin kamar 60 dinnan ta kare zai fita sai a kara 60 sai kamar za ta ka ashe dindindin ne ake ta masa wannan saboda shi kansa wannan akwai ciwo baka san abin zai kare ko ba zai kare ba ga ciwon wuta ga kuma ciwon jira shine labisi da fiya ahqa ba la yazuquna kuma bala'in gaba la yazuquna fiha bardan ba za su dandani duk wani abu mai sanyi ba sanyin nan na AC ne na mafici ne na iska ne na taga ne na ruwa ne babu wala sharaba da duk wani abin sha sai me illa hamiman sai ruwan zafi waga saka da ruwan gyambo usaratu ahlin nar jaza'an wifaka sakamako ne daidai da aiki kamar da can Allah ya ce hal jaza'ul ihsan illa al ihsan wanda ya abu mai kyau abu mai kyau ake masa waɗannan su ne wutattaki guda bakwai da Allah ya ce lahasaba at abwab wasu malamai suka fassara shi da wannan to mun ce za mu magana akan kuɗi saboda anan Allah ta'ala ya faɗi allazi jama'a malam wa addadahu saboda mu san yadda za mu sarrafa kuɗin da ke hannunmu su dace da shari'a saboda a cikin rukunan musulunci guda biyar biyu suna da alaka da kuɗi in ma ba ka da kuɗi ba za a tambaye ka waɗannan biyun ba su ne haji da zakka su dama kuɗi ne ko ai sai da guziri ake zuwa haji kuma sai da kuɗi ake zakka kaga ashe rukunan musulunci biyu suna da alaka dab da kuɗi kai ragowar ma suna da alaka da kuɗi sai dai ba kama waɗannan ba a cikin sallah akwai addumani na tufi arkanin salati akwai suturul aurati suturta al'aura sai da riga ko ko wando wando ku siya ake yi riga ma siya ake wannan dumani na tufi an ci an koshi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ce la salata بحضرة دعام ولا هو يدافعه الأخبثاني babu sallah idan an kawo abinci kana jin yunwa da kuma wanda ya matsu yana jin gudawa ko yana jin sai kana jin sai ko kana jin tutu to ka tafi maza ka je kai eh za ka yi turoso ko za ka yi tutu ko za ka yi sai to maza ka ruga da gudu ka je kai sai shine bawali ko yawwa to in kana in ka matsu aka ce kakka shiga masallaci je ka yi ka dawo so da a samu nutsuwa ko to wannan shine alakar ta wannan shi ko azumi akwai sahur akwai buɗe baki sahur da abinci ake aiko buɗe baki ba da abinci kun ga shi ma nan da alaka da kuɗi to amma ita zakka dama ta mai kuɗi ce hajji ma na mai kuɗi ne to Allah ta'ala ya yi ta ambatan malu da ma'anoni daban-daban wani kuɗin ya halakar da shi wani kuɗin ya tseratar da shi sai Allah ya ta haɗa su akwai almalu ya zo so goma sha ɗaya akwai malan ya zo so bakwai akwai maluhu ya zo so shida akwai al'amwal ya zo so goma sha ɗaya akwai amwalan da na kira zo so uku akwai amwalukum so goma sha hudu akwai amwaluna sau biyu akwai amwaluhum sau talatin da ɗaya ka san ku ƙur'ani ya yi magana kuɗi kenan to Allah ya ce wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin ya bada kuɗi yana son kuɗin ga ma'abota kusanci dangi kenan da marayu da talakawa wa nahanu ahqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal wasu ne aka nada musu sarki suka ce to ai bai da kuɗi Allah ya zaka nada mana sarki bai da kuɗi wa nahanu ahqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal ba a bashi kuɗi ba Allah to an bashi ilimi an bashi karfi da lafiya da zai iya mulki amma suka shigo da maganar kuɗi haka nan Allah ya maganan kuɗin maraya yace wala taqrabu malal yatimi illa bil kafi kusa da dukiyar maraya ya qawmu la as'alukum alaihi mala annabin Allah yace ban tambaye ku kuɗi ba zarni wa man khalaqatu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda Allah yace barni da wanda na halicce shi shi kadai kuma na sanya masa dukiya mai yawa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil Allah ya ce kakku ci dukiyarku da barna wani guri ya ce la tubula wunna fi amwalikum wa anfusikum sai an jarabce ku a cikin dukiyarku da kawunanku ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil to sarrafa kuɗi kuɗi akan kansu ba abin yabo bane sai yadda mutum ya sarrafa su ne za a yabe shi dan kai mai kuɗi ne to ba za a yabe ka dan kana da kuɗi ba sai mai kai da kuɗin anan za a yabe ka ko anan za a soke ka misali in muka ɗauki sayiduna abubakar mai kuɗi ne an ce jarinsa ya kai dirhami dubu arba'in ko dinare dubu arba'in dinare dubu shi yake daidai da miliyan talatin da ɗaya to miliyan talatin da ɗaya sau arba'in su ne dukiyar sayiduna abubakar in ka ƙaddara ta a yanzu kenan canjin yanzu nawa kenan miliyan ɗari da ashirin ka dubu arba'in fa dubu arba'in a miliyan talatin da ɗaya ita ce daidai da dinare dubu shi kuma yana da dinare dubu arba'in miliyan talatin da ɗaya sau arba'in biliyan sha biyu biliyan sha biyu su ne aƙalla in an canza da abubakar zai dawo yanzu a damar da kudinsa a yi canji to wannan shi ne abin da ya mallaka to su ne ya dinga ragargaza su ya dinga kashe su ya dinga batar da su amma fi sabilillahi har sai da Allah ta'ala ya masa yabo ce wa sayujannabu hal atika kai ba zai shiga wuta ba waye allazi yu'ti malahu yatazakka ya bada kudinsa kuma yana da tauhidi yana da imani sannan na na khadijatul kubra radiyallahu anha sai da Allah ya aiko mala'ika ya ce a gaishe da na na khadija kuma a yi mata bushara da katafaren gida ginin lu'ulu'i da yakutu da zabar da murjani kuma a cikin aljanna ma a GRA low density ba hayaniya sauransu nan aka kaita sannan a ce Allah yana gaishe ta manzo Allah ya ce kuɗin wani bai amfane ni ba irin kuɗin abubakar da khadija kowannen su bai bar duniya ba sai da ya karɓi satifiket ɗin shiga aljanna kuma manyan masu kuɗi a musulunci mutum shida duk sun musulunta ne ta hannun sayyidina abubakar shi ya gaito sayyidina usman cikin musulunci da abdurrahman bin auf da abu ubaidatu bin jarrah da sa'ad bin abi waqqas da kuma sa'id bin zaid hadda ma usman bin maz'um waɗannan su shida dukkaninsu sun shigo musulunci ne albarkacin kira da wa'azin da karanta wa sayyidina Abubakar kuma dukkaninsu kowanne sai da ya karɓi certificate ɗin gidan aljanna kafin ya bar duniya kuma dukkansu multibillionaires ne kun ga ashe kuɗi ya musu amfani to yanzu maimakon Khadija da Abubakar sai ake samun waɗanda ba musulmi ba irin su Bill Gates wannan mutum na sha masa addu'a Allah ya sa ya musulunta saboda tausayinsa yana da kuɗi kuɗin ma ya rasa har kotu ƴaƴansa suka kai shi ƙara akan wata sadaka da ya yi ta biliyoyin dola ya ce ya bayar a je a yi maganin ciwo ya ga akwai fatara a duniya akwai cuta akwai rashin lafiya ya ce ya ba da wannan biliyoyin sadaka ƴaƴansa suka kai shi ƙara kotu cewa bai isa ya ba da waɗannan kuɗin ba saboda su ne magadansa in ya mutu ya je ya ɗebi lauyoyi suka ɗebi lauyoyi a ƙarshe ya yi rinjaye a kansu aka yadda ya ba da waɗannan biliyoyin kuɗin sadaka to yanzu an samu wani yarima talal na ƙasar saudiya shi ma ya ce ya zuciya a cikin abin da allah ya mallaka masa ya ɗan bincino dala biliyan talatin da biyu dala biliyon dala biliyon talatin da biyu in ka ɗau dala biliyon ɗaya daidai take da miliyan ɗari biyu da ashirin kuɗin na biliyan sau ɗari biyu da ashirin shine daidai da dala biliyan ɗaya to biliyan ɗari biyu da ashirin sau talatin da biyu ya gutsara a ina ba duka wa zai ba da dukiyarsa duka kai kuma ya gutsara a cikin arzikinsa ka buga su da 'yan Najeriya gobe ka kawo mana lissafi mu miliyan 170 ne 'yan Najeriya in za a raba mana wannan kuɗin nawa kowa zai samu shi kadai zai iya rike Najeriya kaf gaba ɗayanta ai calculator ka ba ta ɗauka ba mala sai ka je kwamfuta ai akwai inda za ka je calculator ita ma kauce ta kuɗinta ba cikin calculator ko waya kawai ka ɗauka wannan wannan dama lissafin dubu biyun ka ne da dubu uku da dubu ishirin ɗinka ya fi ƙarfin kalkuleta wannan sai ka tafi kwamfuta ko irin manya-manyan kalkuletas na duniya da ake amfani da su a lissafi amma dala biliyan talatin da biyu kowace dala biliyan ɗaya kai mata canji kuɗin najeriya akan biliyan ɗari biyu da ashirin saboda dala ƙwaya ɗaya naira ɗari biyu ce da ashirin to kaga sai ka buga wannan sau biliyan ɗari biyu da ashirin to ita ya bayar sadaka fi sabilillahi yace shi ma aje ayi a jika ayi ayyukan jin kai da su ta yi ayyukan jin kai ya faɗi eriyoyin da za a yi da rijiyoyi a asibitoci masu kurkunu masu cutar HIV masu yunwa magungunan cizon sauro wane ne waɗannan dai cututtukan da suke kakkashe mutane a Afirka za ka ga wani wani yake cewa ni balarabe ya ce ya je wata ƙasa a afirka ya tarar da wasu yara guda biyu wandansu ɗaya in wannan ya sa an jima sai a cire sai a ba wannan shi ma sai ya sa sai wannan ya zindir sai a cire wannan wannan sai a ba wannan ya sa shi kuma sai ya zindir wannan ya sa da safe wannan ya sa da yamma wando ɗaya suke suke shayarin kai wannan musifa Allah raba mu da talauci kun ga kuɗi yayi amfani anan shi yasa muka ce zakka nisabinta a wannan shekara dubu ɗari shida ne da talatin da bakwai da ɗari biyar duk wanda ya mallaki kuɗi ko kadara ta ciniki ta kai dubu ɗari shida da talatin da bakwai da ɗari naira ɗari biyar to wannan sai fitar da ɗaya bisa arba'in duk dubu ɗari zai fitar mata da dubu biyu da ɗari biyar duk miliyan ɗaya zai fitar da dubu ashirin da biyar duk miliyan arba'in zai fitar mata da miliyan ɗaya duk biliyan ɗaya za a fitar da miliyan biyu kacal da dubu ɗari biyar shine zakar biliyan ɗaya miliyan biyu kacal da dubu ɗari biyar shine sau arba'in shine biliyan ɗaya amma wani akan wannan sai ki zakka akwai wanda aka buga masa zakka aka gaya masa zakkar cika a wannan yayi yawa yayi yawa duk miliyan ɗaya fa dubu ishirin da biyar shine zakkan miliyan ɗaya amma ya kasa fitar da haƙƙin Allah kuma fa ba kullum ba ba duk wata ba ba kwata ba ba habba a'a sai shekara ta ci kacir bayan wata goma sha biyu sannan Allah ya ce ka raba dukiyarka arba'in kuma bai ce ka bashi bai ce ka ba wa talaka wanda suke kusa da kai amma kan wannan wani sai shiga jahannama ba zai iya ba diyar rai a wannan shekarar miliyan talatin ne da ɗaya da dubu ɗari takwas da saba'in da biyar shi ne jiyar rai idan mutum ya kashe mutum bisa kuskure to danginsa za a ba su shekara uku su haɗo waɗannan kuɗin a kawo wa dangin wanda aka kashe miliyan talatin da ɗaya da dubu ɗari takwas da saba'in da biyar haji a wannan shekara an sanar na gani a BBC an sanar da kuɗin hajjin bana babbar kujera inda za ku ga sai da kuɗi dubu ɗari tara da dubu biyar da ɗari biyar da hamsin da shida in ka bada wannan za a baka guzirin dala dubu ɗaya da ɗari biyar dala dubu ɗaya ɗari biyar nawa kenan wajen ɗari uku da ɗan wani abu kenan ko za a baka kujera mai bunta ta tsakiya kenan dubu ɗari takwas da shida da ɗari biyar da hamsin da shida guziri kuma dala dubu ɗaya wato daidai da dubu ɗari biyu da ashirin ƙaramar kujera dubu ɗari bakwai da sittin da shida da ɗari biyar da hamsin da shida guziri kuma dala ɗari bakwai da hamsin wato kusan dubu ɗari da hamsin da wani abu to da haka masu niyya sai a yi harama amma za a je a biya hajji aji in ka taɓa zuwa kuma ka biya wa wanka wanda bai taɓa zuwa ba maimakon kai ka koma sai ka biya wa ɗan uwanka ko ya je shi akwai wanda ya bugon waya ce wai an biya masa haji kuma gashi ba shi da gida to ya karɓi kuɗin ko ya je hajji na ce to ni ma ka raba min hankali na ce amma ni da za ka bi shawara ta ka je hajjin ka roƙi Allah ya baka gida yawwa na ce ka je hajjin ka sauke nauyin yanzu ko ka yi kuɗi baka da matsala sai ka zagaya ɗaki ka roƙi Allah in ka zo inda ake roƙa ce Allah kuɗin nan da gida za a bani na ce a banda in zo in gurinka roƙe ka Allah ka biya min bukata ta saboda kan kai tawassali kai kamun kafa ka kira Allah bi asma'il husna wa sifatihil ula Allah kuma ya ga yadda ka fifita zuwa aikin haji ka soke farilla akan gidan da zaka zauna to da wuya ka dawo kaga Allah bai baka gidan ba dama ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati ku roki Allah kuna masu zai amsa muku mun ce Allah subhanahu wataala ya jarabta dan adam da magana kuɗi da ƴaƴa wanda ba shi da kuɗi ba shi da ƴaƴa to ko me ya samu a duniya matsala ne so da haka almalu wal banuna zinatul hayatid duniya da kuɗi da ƴaƴa idan mutum yana da kuɗi ba shi da ƴaƴa matsala ne sai ka ji yana zan yi family planning zan yi child control zan yi ba ya ta wani inda kuɗi ko ya ta zuwa in wani ya zo kafin wani ya zo ma akwai madara akwai wata da za a biya ta ta shayar sai wani ya zo wani ya zo wani ya zo su kansu matan kana da kuɗi sun fi son su ta haihuwa saboda ƙara jari ne da ƙarin masu cin kuɗin amma an talauci ya talauci da ka jana malam ba wata yan dabara ne da za a rage yawan yaran nan saboda haka to kuma kana da kuɗi baka taɓa haihuwa ba shi ma sai ka ji ba daɗi mutum ya ce wallahi ga kuɗi amma har yanzu ba shi da magaji an ce akwai wani da ya bar ɗan uwansa cikin talauci da wahala shi kuma yana da kuɗi bai taɓa haihuwa ba shi dan shi dan uwan nasa yana aikin siminti yake library saboda haka sai kawai yana ɗiban siminti da wukan nan yana yabawa yana shashafawa sai da ci dan uwansa ya mutu sai ba wani burkela abin nan shi ya ba wani shi burkela ne sai ba wani lebura wukan ne ya ce to in kai ka ci abinci ya arziki na ya zo ce ninawa arzikin ya zo saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ta maganan yadda ya jarabci ɗan adam da wannan yace wato hibbunal mala hubban jamma kuna son kuɗi wato so wanda yake mai tsanani wani gure yace innahu li hubbil khair la shadid mutum mai tsananin son kuɗi ne domin ci a gurare 24 Allah ya ta kawo wannan almalu wal banuna zinatul hayatid dunya innama numidduhum bihi min malin وبنين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم فقال لسابه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ناتيك يا كدي ناتيك يا وانجم مبيا إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا دان كاغا ناتيك كرنشن كدي da 'ya'ya أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا yana cewa an bashi kuɗi an bashi ‘ya'ya to irin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace su sau kusan ashirin da wato uku a cikin alkur'ani abinda ake nufi dai shine Allah ya tsare mu da sharrin kuɗi ya sa Allah ya ba mu kuɗi mu sarrafa su ta hanyar da ta dace to ina tambaya a kamar da aka shina mun ware wani lokaci da muka kira shi a ranar marayu wanda muke so kowa ya je ya fito da ɗan abin da ya tara ko yake da sunan wani mutum da za a aika masa domin ya halarci wannan rana da muke fatan zami wani hoɓɓasa za mu tara wasu makudan kuɗi domin ɗaukan nauyin maraya dubu ɗaya da ɗari biyar da muka musu rijista waɗannan mun musu rijista kuma muna tare da su ko muna so duk mu musu ɗinki gaba ɗaya bayan kuɗin makaranta da ake biya wasu da uniform da ake ɗinka musu da kuma abinci da kulawa da lafiyarsu tsawon shekara domin mu ba wai muna tara kuɗin ne a raba yau a tashi yau ba a'a har tsawon shekara har rana har azumi ya zagayo marayun nan guda dubu ɗaya da ɗari biyar suna kanmu mu ne za mu nemo musu duk abin da za su yi har sai mutum ya kai lokacin da za a yaye shi sai kuma mu yaye shi mu bashi certificate to kai kuma yanzu ka samu abin yi ka fita daga marayu kai ma memba ne yanzu a wannan kwamiti kai ma ka je ka nemo abin da za a ce maka yan uwanka marayu wanda ya ce assalamu alaikum malam ni ne ina barci sai aka ce kanwata ta tashe ni a garin tashi cikin magagin barci sai na buge ta har hakorin ta ɗaya ya fita menene hukunci na to na farko ka ce magagin barci in an ce magagin bacci kaga wani yanayi ne kenan da ba a san halin da ake ciki ba so da ka aikata wannan abu ne bisa kuskure da sai mu ce kai ma sai an cire maka hakori daya saboda hakorin da ka cire mata as-sunnu bis-sunni ko wal juruha qisas Allah ya ce hakori da hakori amma a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya taba cizon wani da ya kama ya ciza shi kuma da ji zafi sai fincika sai hakora suka zube sai gashi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wai wanda ya cire masa haƙora annabi ya ce ya ɗan ku zai gartsawa dan uwansa cizo sai ka ce amale to za ka ba abin da za a maka wallahi kai ka cije shi shi kuma ya bincika haƙoranka dama rubabbu ne suka zube ya ji zafi saboda haka ba naushin kai suka fuske hannun tsaye saboda ya ji zafin cizo kai kuma kana da rubabbun haƙora shine suka zube da haka ba za a biya ka komai ba da haka anan ma ka aikata wannan ne bisa kuskure sai a kai ta asibiti a yi mata magani kuma Allah kiyaye faruwar haka a gaba mala idan na samu tahiya kadai a sallar juma'a shin azhar zan yi ko raka'a biyun zan yi ne sallama to a mazhaban mu ta malik wanda ita ce mafi yawan tabi'ai da sahabbai suke kai cewa duk mutumin da bai samu raka'a ɗaya a sallar juma'a ba to in ya tashi raka'a hudu zai a matsayin azhar duk da ka samu ladan jam'i tunda ka samu liman kafin ya sallama saboda hadisi ya zo wanda bai samu raka'a ɗaya ba bai samu sallah ba tunda baka samu ruku'u ba liman ya riga dago daga ruku'u sai kai azhar amma a mazhaban malam Abu Hanifa yana ga tunda annabi ya ce wa ma adaraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu abinda kuka samu ku sallata ba dai ka zo ka tarar da liman bai yi sallama ba kai ma kai kabbara ka zauna kai tahiya wannan tahiyar da kake yi ai ka bi liman a sallar juma'a amma baka samu raka'a ko ɗaya ba rakan akai sallama sai kai raka'a biyu saboda ka samu shashin sallar sai ka ciko shine wa ma adaraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu mali abu hanifa haka ya fassara amma dai wannan fatawar ta imamu malik ta farko ita aka furin jayarwa cewa mutukar mutum bai sami zaman tahiya ba wato bai samu raka'a ɗaya in ka samu raka'a ɗaya sai ka ci ko ɗaya amma baka samu raka'a ko ɗaya ba na farko ai ba a yi mutum baya juma'a shi kadai suka ce na farko mutum baya juma'a shi kadai in ka tashi kai juma'a kai kadai ba mamu na biyu ba a juma'a sai da hudu ba sai da kaza sai da kaza to duk sharadin kai baka da shi saboda haka abinda za ka yi shine ka yi raka'a hudu ta zama azhar wannan raka'a biyun dama wasu ce ai wadun ce annal khutubati saboda hudubar da aka yi ya sa kai wannan kai kuma waye ce maka makara har ma ka zo ka samu zaman tahiya waye sa ka kai da aka ce ka zo tun da safe ka samu ladan rakumi ko mai bin sa ya samu ladan saniya mai bin sa ya samu ladan rago mai bin sa ya samu ladan kaza mai bin sa ya samu ladan kwai da liman ya hau mun ya ce assalamu alaikum sai mala'iku su nannade takardun su shikenan duk wanda ya zo a lokacin ba ba sunansa a ciki sai dai kawai yayi juma'a amma wannan bonus din babu shi a ciki da haka ashe kagaran juma'a so ake ka je masallaci da wuri don ka samu lada batun ma ka ce ka samu raka'a bi ma bai ma taso ba bai ma kamata kai wannan tambayar ba dan ya kamata a ce kana masallaci ma liman ya zo riga malan zuwa masallaci ake so ka yi a nan liman ya zo ya same ka wanda ya ce malam ‘yata ce ta yi ridda na yi mata nasiha amma ta ƙi ko ya kamata na zauna gida ɗaya da ita ba wato lallashinta za ka yi wataƙila akwai fushi duk musulmi kaga ya ce ya fita daga musulunci to akwai matsala matsalan nan ba za ta wuce uku ba ko dai matsala ta kunci da damuwa ko matsala ta jahilci ko matsala ta shubuhohi wani ya dura masa wata shubaha ko kuma ya samu kansa cikin wani kunci da damuwa sai wani yalwata masa da dabara sai ya sha'awar wancan abu ko kuma wata shubaha aka jefa masa ya kasa ware ta ko kuma ya sami mai jahilci bai san musulunci ba bai samu kyakkyawar tarbiyya ba kuma dama annabi ya ce aku kuke yahudantar da ya inda ma yuhawidani aw yumajjisani aw yunasirani dan haka wannan yarinya ka kawo mana ita kwamiti mu tattauna da ita cikin hikima da dabara in ka sake takura mata kuma ai ka ƙara nisan ta kare mu zo mu tambaye ta yata me ya faru kina sallah kika daina ko kina musulunci kika fita ke da kina ga ana ta shiga kuma ki zo ki fita baiwa Allah tun kin fita ina zaki kina cikin gida ki fita dawa kina cikin rufin asiri ki fita wajen inda babu asiri kina cikin jin daɗi ki shiga wahala kina cikin yalwa ki koma kunci kina cikin haske ki koma duhu kina cikin sunna ki koma bid'a kina cikin tauhidi ki koma shirka kina cikin musulunci ki koma kafirci kina cikin adalci ki koma zalunci me ja hankalinki ke ko baiwa Allah ba ta mirinda nan mai dan sanyi ta to da haka hikima ce da lallashi da sauransu malam wace irin sutura ce ya kamata mace ta sanya idan za ta yi sallah malam mai ahlari ya ce wal mar'atu kulluha aura illa wajaha wa kaffaiha mace dukkaninta al'aura ce inda ya kamata ya fito kawai tafin hannu da shatin fuska wajaha daga wannan kunnan zuwa wannan kunnan iya nan ne zai fito waje sai na tafin hannu da aka rigar da za a ɗinka ta zo na a ƙasa kuma ta zuba har ƙasa so da kaga bai magana ƙafa ba ahalari ai ya warware wannan wal mar'atu kulluha aura dukkanin mace al'aura ce illa wajahaha wa kaffaiha in kaga abin da ba al'aura ba a jikin mace sai fuskarta da tafin hannunta saboda shi niƙabi akwai maganganu uku akan niƙabi niƙabi da mata suke rufe fuska da shi akwai maganganu uku wasu sun ce wajibi ne wasu sun ce mustahabbi ne wasu kuma sun ce halal ne me halal in ta sa ba komai in ta cire ba komai wasu ka ce wajibi ne ma'ana ba za ta cire ba sai inda shari'a ta ce a cire wasu ce mustahabbi ne in ta sa tana da ladan sawa in ta cire ba ta da alhaki wasu kuma suka kasa matan uku suka ce mai tsananin kyau da mai tsananin muni wajibi su rufe fuskarsu mai tsakatsaki kuma mustahabbi ne ta rufe in ta bude ba laifi suka ce ita mai tsananin kyau to za a yi ta kallanta wataƙila mahaya a tsarin mota wasu lokuta ita ko mai tsananin muni za a yi ta kushe halitta Allah yana ɗaukar alhaki to wannan alhakin sai ta rufe an ce wani wani mummunan mutum ne ya auri kyakkyawan mace akwai kuɗi to akwai dala akwai dala yanzu sai kaga kayi haske kayi wannan duk wannan duhun naka da abin da din naka cewa za ai bata taɓa samun miji kyakkyawa irin wannan ba dala ta yi magana kenan so da haka ya kalli fuskarta ta kalli fuskarsa ce kai duk sanda na kalli fuskar ki sai in gode wa Allah ta ce ni kuma duk sanda na kalli fuskar ka sai na yi haƙuri ta ce to kin ga da mai godiya da mai haƙuri duk suna da lada a wajen Allah to saboda haka an ba da amsar wannan akwai kuɗi dubu ɗaya daga wata ‘yar uwa a sa asusun marayu a yi wa ‘yarta addu'a Allah ya yi mata ciwon ciki da take fama da shi dubu ɗaya daga wata ‘yar uwa a sa asusun marayu a yi mata addu'a Allah biya mata bukatunta dubu ɗaya da ɗari biyar wata mata ce ita ma Allah ji kan mahaifinta ko da ɗanta dubu ɗaya daga wata ‘yar uwa Allah ya tsare ta daga wutar jahannama mu ma Allah ya tsare mu daga wutar jahannama dubu ɗaya daga wani ɗan uwa Allah ya kai ladan ga mahaifinsa dubu ɗaya daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a yana fama da ciwon menene sadaure sadaure me kenan sadaure ok kamar kirci kenan ko kamar kirci kenan ko kazuwa ko waye dubu biyu daga wani ɗan uwa Allah ya bashi aure da yake nema ya masa buɗi a kasuwarsa a dubu biyun a maka aure to Allah ya je ya amsa dubu biyu daga wani ɗan uwa ma'aikacin fenti a sa asusun marayu a yi masa addu'a dubu ɗaya daga wasu ‘yan uwa akan aure da suke nema kuma Allah ya farfaɗo da kasuwancinsu ɗari biyar daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a a tamfa biyu Allah ya biya musu bukatunsa katasunsu shi da ‘ya'yansa a tamfa guda biyu a yi masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa a tamfa ɗaya da takalmi a mata addu'a ita da mijinta Allah ya ba su lafiya ya kuma ya ya buɗe musu kasuwancinsu a tamfa biyu da shadda ɗaya a yi addu'a Allah ya aminin Allah ya sa a sake duk ɗaurarrun da oke a saki duk ɗaurarrun da suke gidan kurkuku ba tare da haƙƙinsu ba to marasa haƙƙi ka ya kamata a sake su wannan kurkukun da muka je na tula akwai abin tausayi wallahi akwai abin tausayi ya kamata mutum ya ba Allah ne wallahi ya huta Allah kawai bin Allah ne hutu Allah ya tsare mu ya kiyaye mu tuqa wal afafa wal gina Allahumma inna nas'aluka min al khair kullihi ajilihi wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udhu bika min ash sharri kullihi ajilihi wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al jannata wa ma qaraba ilayha min qawlin wa amalin wa na'udhu bika min an nari wa ma qaraba ilayha min qawlin wa amalin ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا